إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 26 ga watan safar hijira shekara 447 wanda ya dace da 20 ga watan 8 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da uku cikin littafin riyadu salihin a ganin wannan 'yan kwanaki ana jin cece kuce ko maganganu tsakanin matsala tsakanin hukuma ko gwamnati da ƙungiya ta masu shari'a ta bariki ko lauyoyi mutane sun sha magana cewa wai ba su ji ba mun ce komi ba magana komi tsakaninsu yan uwa wannan masala kullum aka ce idan wuta tana kwanci ba tare ta ganin abin ya taso amma kuma din mai jin hanyar sadarwa tun abin da aka ce an dauki hanyar sulhu kuma an zamna kuma an kusa ciyo kan magana kaki na ta magana daban ina ga illa don na so ma samu karin bayani na kirayi shi shugaban na kwamitin sulhu sai ce mun iya madina hakan alama dai abin kenan kware wuta ta kwanta amma ba kare waje ba an kusa kare ba ce mun iya madina ɗazu don haka yan uwa wannan mas'ala muna fatar al'umma su fahimci inda ta saka ba shi alamun da sha tarbiyya balle irin wannan ta yara ko maza da mata ta sha'awa ta biyan bukata masala ce wadda ba rigima ba ce ba ko abin da shahi hukuma ko jujuna a'a wani abin da ya shahi kowa cikinmu ya shahi shugaban ƙasa ko firaminista ko duk wani minista duk wani ma'agaci da har jujuna tuma abin da ke da alaka da tarbiyyar ɗiyanmu na imani babu wanda zai so ko jujun ko lauya balle sama ya so a ce cikin iyalan shi an samu wani aikin banza ba wanda zai so hakan na haka ne mas'ala ce ta kowa ta tarbiyya ce wa al'amari na wannan abin mata duniya ba ta san shi a da ba daga baya zo duk shekantaka mutanen lulu ba san ba wani abu duk shekantaka mutanen lulu ba su san ba maganin mace da mace an samu kusan irin halibirin karin nilotin abin abbasiya ko mawuyar su ce daga shi ma aka dan fara ne ya yada a duniya har a san ga wasu ma aƙida ta aikin mace da mace sai a karni na 19 ne mamilu san wani abu ne fara a duniya kuma a turai wajen roma kina wani abu ne zuwa duniya duk shiga ta kai mutanen luwadi ba san haka ba wani abu ne zo wanda kuma fitina shi ba karama bace ba muna fatar dimi wadda ya ji wannan magana za ƙurin cukanta da gaugawa a maganinta duk da na ji labari su matan da aka sake sun zo su tsere gwamnati ya sake kamo su a hanzu sun shiga hannu a zina samun labarin sun zo ko ta tasha takarorin wannan aka masu za su tsere to wannan sun shiga hannu muna fatar a yi maganin a gaba yanwa muna ji don a cikin abin sulun akwai kungiya ta lauyoyi masu neman canza kundi na shara gaba ɗaya ko wannan jinkirin shi kawo haka don na ji shi cikin masu kare abin iya cewa ai babu doka ba sa doka ba wannan shekara da wani kwamitin yake aiki shekara nawa muna fata da gaugawa wannan kwamitin musulmi ne duk da wannan kun je kun shayo wasu dokoki na waje muna fata matsayinku na musulmi a cikin wannan kundi za a samu duk abin da yake cikasa ga addini kusa a addini ya kamata ku da shi tun yanzu abin inda muna ƙarshen mulkin mallaka yanzu mun sami yanci ko kenan haƙƙi ne kanku ko musulmi duk daga cikin gwamnati a yi ƙoƙarin yanzu wannan kundin mu yi shi daidai da aƙidan ko addinin mu da abin da kuka sun za a ba a hannun ku yake da ku su masu shari'a da shi gwamnati ya kamata a tsaya wannan abin tun da zauna ga alamu abin da yake zauwa ya kamata a zauna da gaugawa ai gwamnati shi ke sa hannu a yi luwa ko ke ya kamata wannan luwakin da gaugawa a gyara wannan kundin yadda zai duk abu wannan gaunar ana ga wannan magana ce daya ta magana mata da mace da mace a akwai abu da yawa da yake bukatar gyara muna fatar su suna ji kuna san musulmi ne tsakani ga Allah yauni ne kuma gobe kiyama za ku tsaya gaba Allah ku ba Allah amsa wannan aikin abinci daban aikin ka nasu abinci daban amma ka san kahim aikin ka ci abinci akwai wani haƙi tsakanin kai da Allah mahalicinka muna fata duk mai wadi a cikin magana gwamnatin ne bangaren masu shari'a na kwaloyin wala ku ba da goyon baya a yi ƙoƙarin ture wannan ɓanna cikin al'umma da abin zai ka cikas cikin tarbiyya iyalanmu wajibi ne haƙƙi ne akan gobe kiyama ku ne sun sabar gaban Allah Allah sa a gyara amin sai za mu tashi bab ikram ahalbaitar rasulullah sallallahu sallam maganar baban yau da darasi na 53 ne ku za mu tashi baban karrama ahalbaitar ahalbait kasan aka ce ahalbait shine asalin suna da ya zo ga muka ce mu ne mutum sharihai ko a ce sidi asalin kalmar sidi ko sayi da magana sharif kalmar ta zo daga baya yan harko bu santa ba ba ba zo kuma da siyasa ma a cikin lamarin asalin kalmar magabata bisu yarda da kalmar sharif me kishin sharif wadi alwadi kalma ce wadda take kaskantar da wadi ga sharif madaukaki mai daraja wani mara daraja ne kalmar ibara ahlus sunna game da ahlul bait kun take ahlul bait haza ahl min ahlul bait kun bakin ta kenan wani sidi sharif duk daga baya ta zo daga baya ta shigo cikin al'umma ke zama mai magana muka ce ahlul bait shine kuke cewa sharihin ko ko sidi amma ana din iyalan gida kuma zamu ji suwaye ake kira ahlul bait kenan ga aƙidar ahalus sunna yadda suke matsayin karrama ko ɗokar ahalar bait a matsayinsu saɓanin 'yan shi'a wanda suka yi abu da yawa ƙirƙira abin da bai da ma'ana ma cikin ganin sha'ar zamun bayanin sha Allah sai kamar da imamun nauyi rahimahullah ya saba littafin shi iya budewa da ayoyi na alƙur'ani da abu da mas'ala ya fara da ƙur'ani ta kun daga baya biyu da hadisai sai ya fara da cewa ƙala Allah ta'ala innama yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa tarakum tatahira Allah iya so ne ya iya san ya gusan muku da duk wata kazamta ahlil bait wa tarakum tatahira tsakaku tsarkakewa nan aya wani ahili karara ya kawo ta don tana da alaƙa da kalmar ahlul bait wanda mun san wannan aya duk ba mai iya tsagerancin ɗoke ta daga matan asalin mawar ƙayar ta zo bayan ya nisa annabi da suna kare minan nisa ta kai tuna ko asalin ma ana magana da kira da ala nasu ƙurani ya nisa annabi suna ake wa magana da suna kare minan nisa ta kai tuna ba ɗaya ba kuke da sauran mata mun tsoron Allah aka musu kashe falata ta tana bil qawl fata man tafi kalbi marad wa qawlu qulna qawlan ma'rufa ne cewa in kun kenan kuna da bambanci sauran mata aka hana su magana ta kwalisa ta kista ta jama'a ta didan kayan suka magana wadda take kata ji hankalin wani an kantar su mutum ta magana ta yi magana ba da tabshi ba ba da kista ba ta ji hankalin wani to dai dama ai a takace dai wannan aya ta biyo ta biyo bayan magana matan annabi ya nisa annabi dan nan magana ya shiya da yawa suka mutu matan sai matan annabi an bai ta gurin he satan sa ali sauransu to wannan kaga nasi na karar da wannan aya kuma ayat qur'ani ce su ake magana ya nisa annabi kuma Allah ka wannan magana inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijs ahlul bait Allah iya so ne ya gusa muku da duk wata kazamta ahlul bait wai tahidakum tatahira tsarkaku tsarkakewa kaga nan hujja ce karara ya kawo wannan aya a wannan wurin cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallama su ne Allah ke magana tsarkakaku ne tabbas ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yu'azzim sha'airallah fa yana min taqwal qulub mai girma masha'irar alamomi na addinin Allah iya zuciya mai tsoron Allah take girma mai sha'ir nan an ka sha'ira saboda sha'ira ce a ce wannan sharif ne ahl mai ta ahl bait yau ahl bait wata aqida ta musulmi suna karrama ahl bait saboda alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam to nake irin wannan karrama su ahl bait ya daga cikin kenan hali mutanen kwarai matsoron Allah nan kai akwai jin hankalin karram ahlubait zamu suwa ahlubait sai ya fara cewa wa an yazid bin hayyan qal intalaqtu ana wa husayn bin sabara wa amr bin muslim ila zaid bin arqam radiyallahu anhu falamma jalasna ilayhi qala lahu husayn لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا سيسكي نتيجة زيد بن عرقم da shi yazid da hussein bin sabara da amur bin musulun kamar ta wakaci aka yi ta ɗalibai a je neman wani ƙaro ilimi kan wata masala da suka je ya ce halamma da lasana ila da maka zamuna kusan wannan zaid bin arqam sai hussein bin sabara sai ce ma zaid nan sai mai kamar zai game matsayin shi a wajensu da abin suke bukata a wajen shi ya ce laƙadu laƙita ya zaid khairan kasira gaskiya haƙiƙa tabbas zaid ka gamu da alkhairi mai yawan gaskiya sai ce gama irin alkhairin da ya gamu da su ya ce ra'aita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka ga manzana sallama da idanka wa sami'ita hadithahu ka ji magana shi da kunnanka wa ghazawta ma'ahu ka yaki da shi wa sallaita khalfahu ka salla bayan shi wannan wasu kima ce wanda wata abu ce na manƙaba ce ta matsayin zaid ba shi matsayin shi sun yabe shi da yabo na kwarai suka ce haddithina ya zaid ma sami'ta min rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haka muna so ka ba mu labari abinda ka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal anan sai zaid yake ce musu yake ba mu magana cewa ya bin akhi ya dan uwana yaro wallahi laqad kabirat sinni وقدم عهدي ونسيت بعد الذي كنت أعي yace na rantse da Allah shekaru sun nisa wa qadum ari ko mun kusa tahiya an ayin shekaru an tahi yace kuma abdewa na mance abdewa da rasani da na mance wani abu da da na san su min rasulun sallallahu alaihi wasallam don haka kenan zan gaya muku bakin abin da nake tuna da shi bakin gwalgwado a nan sai ke ce musu fama haddastukun faƙabalu abin da na gaya muku karɓa wa mala falatu kallifuni abin da mun gaya muku ba kakku matsa mani ku ɗora mai na gaya muku yanzu zan gaya muku abin da nake iyawa kakku ɗora mai yana abin da ban na iyawa sun maƙala ba haka sai yake ce musu قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى حمى بين مكة والمدينة wannan yake cewa yake ce musu manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin yana mai huduba a wani ruwa mai suna human a nagadir hum wani wuri ne tsakanin makka da madina wani tafki ne tsakanin makka da madina ana mai suna gadir hum a wannan wuri annabi ya tsaya muna tare da shi suka ji fahamidallah wa athana alai ya gode ma Allah ya yaba Allah da mukaddama da sabar zai wazi ya ce ya gode ma Allah ya yi ba Allah wa wa'aza wa zakkar ya yi wa'azi a wurin ya tunatar ya yi gargadi bayan ya wannan yabo da gargadi sai sun makala sai ce kuma amma ba'ad bayan duk abin da ya gabata ya ce ala aihon nas mun ce kalmar ala ana kawo da wani kaso a ja hankalinka za ba ka wani labari mai dan so ka shirara kamar a hausa ka ce hey hey a shaka a hausa hey ne ka ce hey kan ce hey kiran mutum ya so a zai zai wata ta magana kamar ala mushi mai mace ka ku saurara na ma'ana dai an zaba ka wani labari mai muhimmanci an so a ja hankalinka ya ce ayyuhan nas ya ku mutane fa inna ma ana bashar ni mutum ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yushiku an yati rasulu rabbi fa uji ya kusa lokaci ya kusa dan sakon ubangiji na zai zo kuma in karba kira ana mala'ikan mutuwa ajalin shi ya kusa don yana magana 'yan kwanaki ne kaɗan Allah mai cikawa 'yan watanni wata uku ne yawa kwata-kwata bai cika wata uku ba ƙarshen rayuwar shi ne ya ce kenan ya kusa ɗan saƙon ubangiji na zo mun kuma fa'oji ba zan a masa kira don haka wa ana tarikun fikun saƙalai na bar muku wani abu masu yauni a cikinku kinan da kamata ku ɗauka da mahimmanci awwaluhuma kitabullah farkon wannan yauni guda biyu littafin Allah wa yu'allimukum alkitaba wal hikma an jaba arab qur'ani da sunna guda ne suka taya guda ba ka maka sunna ba yace farkon sa littafin Allah fihi alhuda wan nur a cikin littafin Allah akwai shiriya da haske fakudu bi kitabillah wasu masa kubi ku rike littafin Allah ku kama shi ku rike shi da kyau ku amsa mana ku yi aiki da shi fahatha ala kitabillah wa ragaba fi ya zaburar da mutane akan kula da littafin Allah Qur'ani wa ragaba fi ya kwadaitar da su da muhimmancin haka sun maƙal bayan magana kan ƙura'ani da kulawa da shi da bayani a kan shi sai ce wa ahalu baiti ku kula yauni na biyu a kanku ahalu baiti iyalan gidana iyalaina iyalan gidana uzakirukum Allah fi ahalu baiti ina tuna mu ina mu galgadi ku yi tsoron Allah cikin iyalan gidana udhakirukum Allah fi ahli bait ina gama ku da Allah kula akan iyalan gidana na nauke ya ja hankalin al'ummashi da kulawa da karrama ahli baitikin shi magana kenan saboda tun da ranshi ma sayin da yake magana hatta abinda alfi a kawo iya kulawa da kanshi da albitikin jona iyalan zama suwaye albitikin nan ya ce faƙala lahu hussein shi hussein bin sabara sai ce ma zaid wa man ahalubeti ya zaid alaisa nisa'ahu min ahalubeti suwaye ake ne ahalubetikin shi ya zai matan shi ba suna cikin ahalibitikin shi ba ƙal sai zai ya ce nisa'uhu min ahalibiti e ya tabbatar mai ai tambaya yi matan shi bis cikin ahalibitikin matan suna cikin ahalibitikin shi shi zai ya tabbatar da wannan ahalibait kin shi ne in shi magana kenan kenan mata anan suna cikin ahalibait kin tabbas ya karar ra'ayi walakin amana wanda ake magana a kansu ahlu baiti man hurima sadaqata ba'dahu na magana da yake yi dan can nasi karara wa azwaju ummatum wanda ahli karara kan magana mata annabi uwayen mu ne don abin da san kansu da nasin qur'ani akan birsu nan iya magana ne kan iyalan shi wanda aka haramta musu cin sadaka su ba sa cin sadaka ke da kyauta ya ce ahalibaitu da ke magana manhurin masu sadaka ta ba'adau wanda aka haramta ma sadaka bayan shi ƙal sai shi hussein yana saboda ce mazaid wa manhum suwa ne ne aka haramta ma cin sadaka ya ce hum alu ali وآل أقي وآل جعفر وآل عباس سوني إيالان جدان علي da gidan aqil da gidan ja'far da gidan abbas wa'annan su da kenan da yan gidansu ahlikin wa'annan da aka jero aka ce ahlul bait su ake ne su ne sadaka take haramu a gare su wannan su ake da ahlul bait wanda ake magana akan kulawa da su ke magana kan kulawa da su akan magana hana su sadaka amma wancan dama magana mata ai dama abin sanan ne kan magana mata shi sai tabbatar mai magana ba ta ga wani mata kamar fa dama an kare shi wa'annan su ake kira da ahlul bait wanda aka dora mana karrama su ko mu ce girmama su wanda shi muke muke cewa sharafan tun da abin siyasa da ya kawo aka ce sharif aka ce sid su daga wasu kama aka ce sidi ko sayid ya su ce bangaren husaini ka bangaren daya husaini sharif bangaren hassan suna rabawa su a can da suka dauko abin amma asalin kalmar kurin ahalubeti ne annaban tun da cikin nama rayuwar shi ya yi wasiya kansu kuma nan zai bar duniya ne ya wasiya a kula da su yan wannan akan samu matsala a nan sai ka ga mutum kaman kai baki kirin amma ce shi sharifi shi sharifi ne halibata ne tuna abin an wa baka in kari da gauga kai tsaye me matsala in ma ƙarya yi kama ruwan gaji kai dai kakkaci mutuncin shi kuma ka karama shi ba ka samu wanda bincike ba naka bane ba kun ka huta don me ba abin da bai yiwuwa cikin nasaba akan samu kuma akwai akwai na ƙarya tabbas an samu to amma ka kai yanzu wani aiki da wajen ka wani ƙarya na gaskiya ne kawai ka baka ga aiki ka baka ga aiki wanda ba naka ba tun ba ta akai baka bashi sadaka ba a sadaka ba ba ba ba ba shi sadaka haramu ce ce ta haramu ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya zamani an zo da dabinu sadaka hasan iya ko ali iya ka san ko sai iya zamna kan cinye shi ya doka sa bakin shi duk yaro ne annabi sa isa mai hannu ya amayo ta ki ba haramu ci gare ku kenan becin sadaka da haka in ina daga muna mutum ya zo kai dai ba ruwanka da shi da yau za ka samu misali in saudiya ɗan su kuwait za ka samu mutum baki kun biya muradi ne ƙwarai kun baki ne me kawo nisaba ta arme yake kaka nan an samu sadaka na mu'amala sai ka ce bai zama bai cikin ɗansa 'yan saudiya ko bai cikin 'yan kuwait haka samu ta shakdan 'yan shekaru baya kaɗan wani wanda ya zama to shi da mijiran gado ba ƙirƙirin da shi akwai ta ko ba ƙirƙirin da shi aka tayin ya kan abin lasa dai ka hayan abin yanzu allah mai cika ya mutu amma an yarda cewa shi ne biya maradi in na wata zai mutu shi zai hau a tsarin sai ka ce ba ɗan shi bane ba ko san shi ne ma baki ne na kenan magana kaka damu da wani bakin awari ne kurin kai dai karam baki bakin zaka bashi bakin kai da shi dai ka karama shi bashi zaka iya bashi na kyauta kurin dan ba sadaka in zo ta sadaka awari na shi ta ku ba sadaka haramun ce ba ba ku sadaka zuka zuka ce za a sadaka sadaka ba ba ta sharwai ta shari'i bacin sadaka ba ba shi dan haka dai wannan abu ne kenan amma mu misali nan ayyar wahala ba ka zuka larabawa su an kawo da rasan kaya ba sai suka larabawa gimta masu bin sassala ta kace ka albatin ana ganin ƙarya kake ko gaza kake ana ganiya dan su mutane masu bin sala kaka samu mutum mutum ya gama kakan shi goma za ta kama da yawa gama kakan ka biyar a cikin nan ni kai mutum kakan na biyar ba sani ba ba sani ba kakan na biyar to su zan bala bai ga maka kakan shi har na goma ba suka bilo suna rike kakan ne to yau na an sani su wani su wani su wani su wani an sani haka maka ce al'adar su ko mu lazuru zai shiro wani gari wani gida he zo ya suke sassarwa da he ga mai ga sassarwa shi he ga lufa mun su ne ko ba nasu bane ba suna bin wani abu kenan dan haka mu dai a wajen mu kurin mutai ta alabaita ne a zama a sauka lahiya ba ku aje gabajin ba alheri kurba lahiya kun ko shi kai ne kai ya kake kai ba shari'i bane ba ana ba naka bane ba dan amma iya da wahala mu ana magano su to nan dai kenan annabi ya ce kullu haula hori masarƙa sai da ki gaya musu duk wannan da aka jero an haramta mun sadaka nan kenan shi sai nake ce ma zai kenan kullu haula hori masarƙa kenan duk wannan da ka jero an haramta mun sadaka yace na'am yan wannan menene matsalar shi'a su sun doki ahallabe wata makama ta mazhabar su kuma alhali haƙiƙa ba su alaƙa da kai tsaye da ahallabe take kuna wani bata ne Allah ka a duniya yake cutar da al'umma ahalibai ta daga ce aliko su a nan su aka jero ga ali ga jafar ga da a masu waye su a ɗiyan alimma kurin ɓangaren musulun da kaɗai an ku diba duk a kai a kawo yan shi'a duka gari gaba ɗayansu kurin suna kan ɓangaren masu wani balaran ana rawa firkin nan ɓangaren husaini ne kurin ba ruwan ka taɓa jinta hasan ba za ka ɗan shi ya ce ma hassan bai ba ƙarshe ya ce ma hassan a hussein wanda ya sabu ya sami haƙiƙar asalin mai yasa ga suke suke basu kama sunan hassan kowa ya san abin sanin annan sallallahu alaihi wasallam tun ya raye ya ba iya zaman ya ga hassan ya zo iya bara ya zo ya hau cinye shi na bai doke shi ɗauka kan cinye shi ya bi irin da allah sa mutane san ɗiya suriya annabi kai sabai wani kaga wannan dan nawa wannan dan nawa iya cin yaro karami yace Allah zai kawo sulhun tsakanin manya-manyan al'umma ta musulmi guda biyu a hannun shi iya karan karami iya yaro Hassan wannan abu annabi ya shi iya raye annabi ya koma ga Allah Abubakar ya hau ya kare Umar ya hau ya kare Usman ya hau ya kare ali ya hau ya kare can ana rigima ta rigima bayan mutuwar usman rigima da ta taso shi ma da ali ta ta yi da shi an sa hassan aikun san hassan usain hassan wa ne usain ka ne sabanin muna al'adar ma ce wani tagwaye ne ba tagwaye ba ne ba ba tagwaye ba ne fatima ba tagwaye ta yawa ba hassan wa usain ka ne haka suke illa an ce ba su da wacce shekara an ce su kama an ce tsakanin da babu nisa tsakanin su wasu ce shekara tsakanin haka shekara bai ce shekara tsakanin su shekara daya su dai wa da kare ne Hassan sai aka ba shi jagorancin al'umma musulmi bayan baban shi bayan an kashe ali kusan ali tun mutu usman fitina da ta kunnu da annabi ba labari da makanta wannan fitina ta kunnu arabu musulmi sun gida biyu bangaren can bangaren jajiri rigima bangaren su ma'awiya iya neman jinin usman bangaren su ali haka aka yi ta rigima ai gudu ba ali bai rayu a madina ba a nan babu goyon ba da yawa fitina ta yawa a ala kufa ya rayu a kufa yanzu abinci a kufa ne a madina bai jima a rigima ba ta ba da dama haka nan ba to ali ne cikin wannan wuta allah wannan allah mai cikawa to kenan ana cikin yaƙi wanda da abu na fitina allah gafarta musu an yi fitina an yi kashe-kashe an kashe sahabbai manya har wanda allah annabi ya bishara da aljanna sala an ba kashe sahabbai da yawa akan wannan fitina sai amma a takaice dai wannan mas'ala yanzu an yi wani kulli wata magama babba za a bala'in yaƙi tsakanin 'yan sham da su ɓangaren hijaz kenan kuma usaini shine shugaba yaro hassan kai hassan shine shugaba na tawaga ta hijaz masu goyon bayan kenan baban shi ɓangaren baban shi kenan can su aisha su waye suna can bayan eh suna goyon bayan ma'auriyar su haka aka yi rabuwa haka aka da Allah garauta musu kudin a takaice dai a wannan gamuwa da aka yi niyya za a yi tabbas an san da ɓannan ba ƙarama ce ba kurin an yi wani debu ana nema a gamu kun Allah sai cusa ma Hassan tunanin wannan abin an haka yi ɓannan ta kai gaya na abin da mai yabuwa kowa heka me zai hana abin na shugabanci me zai hana in ɗauki shugabancin mai kama shi ma abu ya zama lahiya kuma shi ne shugaba duk da akwai ka'ai ka'ai ma shi ne shugaba kuma ga abin da ya hango Allah tusa mai haka nan ƙarshe lamari da abu ne dogo hakan aka yi hassan ya zo yi wa mu'awiya akan wasu sharaɗa ya mai mu baya ya saka mashi shugabancin musulmi gaba ɗaya ana kiyanta amur jama'a shekara ta haɗin kan musulmi tun ba na ban kashe usman sai lokacin samu haduwa za su samu jagora guda to wannan tun iya yaro annabi ba labari za a kashe shi kai zai shugabanci kuma haka yi to kaga kenan anan mai hadarin shi'a su yan shi suna ga hassan yayi laifi ya zai ba mu auya suke zagi suke kawurtawa suka sashi wuta ya ba mu auya shugabanci hassan da kanshi ka kenan nan su kuma ba su ba suke suka irin ma'awiyar da su babu abu su fiya to yanzu ga shi hassan kin balibai da cikin iyali shi da kashi daga shugabanci ya ba jima da jagoranci ga ma'auya kuma shi ma ya bi shi daga sam sam ba sa magana sa suna ga ya musu ya laifi ya banna amma ba su to a hili su aibanta shi sai kullum sun kauda hassan ya ce hussein hussein wanda shi ma hussein annabi yana raye kasance annaba allah ya ba labarin abin da ke wakana ranar umar samata annabi ta ga annabi ya hoto shi a ɓace umar samata jar su lahiya ya ce mata ai na lahiya ya ce yanzu jibril ya zo ya ban labari cewa za a kashe ɗana hussein a wuri kaza har ƙasa kame ga ƙasai ta wurin za a kashe hussein annabi gamsa wurin kuma ya ce yanzu jibril ya ban labari iya yaro shekara na zai abin kuma ya aka faɗi wurin za ka shi canzai malaka zai zama labari zai zo shi shiga raina ɓace don adamu komi allah ka san komi kurin zama na ƙiya fasa ɗan wani almuhim ɗan shi ya kai ɓata ma lokaci dirgima ce ta banza tsaya ɗan uwa ka saka ne a wurin kashe wuta ɗan shi'a rigimin rigimin kamata halifanci an zalunci ali kamata a ba halifanci ba ba ali ba abubakar ya kwace aka ba umar wane ne to duk wani rigima abu ne na jagoranci shugabanci kuma su waɗancan da kasanin in su waye su suka yarda suka yi da'a suka bi wancan kin ba taɓa samun rabuwa ba lokacin abubakar ta ga ɓangaren ali ko abbas ɓangaren su ba su bi shi yaƙi kusan baya ba duk abin da abubakar da su aka yi duk futuhatakin da gaba ɗaya yakin da abubakar ya yi da umar ya yi tare suka yi usman ya yi ɗaya ranar wasan suka suka ware ba a mu ne ahal baita mu ba wanda ya ware sai ku yanzu ku ci a ku daban ne su wanta matsorata ne kenan ku ne masu ƙari fitinannu shi fitina ba kaddara da shugabanci ne za ka ka ka da shugabanci ina yake zalim ina alin yake wani abin da aka baka ciki zaɓe ne aka yi shugabanci ne daula aka yi ta ƙare ta wuce sai ka tsaye kana kana ma hayaniya kanta in wa kamata dai ya wuce kuma daga ba alin yayi a shi kenan ba alin ya shugabanci shi ne ribar ko duk fitinan shi a wannan da zaka mun wannan an wa alzalimci kamata ya ahlul bait kamata ali kamata shi ga aka wa abubakar wane ne su za la'anci abubakar su la'anci umar su ce musu kawurai su kira aisha su ce mata mazanaciya wannan gurin baka zamanin da haka kamar abu ne a rubuce zaka mutun yanzu bi sautu wa sura kana kallon mutun in shi kana ba na bane wani zaboye kana kallon shi bidiyo iya la'adul ala aisha Allah tsine ma aisha subhanallah iya la'antar wani ya zo zai musulunta in mara ka zurta hannunsu he ka yi bara he ka ce kai bari un nemi abubakar umar he ka tabbatar da ka hurta abubakar umar ta kuma ka shiga shi'a shi'a Allah raba ka ita karkace duk mun ga cikin ta shugabanci ta huce zaben an kare shugabanci ya huce kai ka ka ka ka fala kuran Allah ke sharrin su a takaice yace nan da wanda zo nan ruwa da mun ji dai cewa tabbas nisa'uhu min ahli baiti gana kenan mata annabi suna cikin ahli bait wa fi riwaya amma wanda ake ma aka ce zaka talaki annabi da ahli bait aka talaki daga talaki annabi aka talaki ana nihin kurin waɗannan da aka jero su ake aka ce ahli bait su ake nihin waɗannan gida da aka jero aka talakin su wa fi riwaya wata riwaya abinda yace ala wa inni tarikum fikum thaqalain na bar muku yauni biyu a hadu ma kitabullah wa habalullah ɗayansu littafin Allah shine igiyar Allah wa man taba'ahu kana ala hud ala huda wanda yabi wannan littafin Allah iyakan shari'a wa man tarakahu kana ala dalala wanda ya bar shi iyakan bata wannan gadir hukumin wannan ɗan shi'a suna kawo shi sai su ce wa anan ne su kasar ladaci wa'anan ne annabi ya wasiya halifanci na ali ne haka ce da tawansu wannan wurin ne dai shi ne suka juye maganar wai annabi ya yi maganar halifanci na ali ne aka hana ali aka ma alhoshi aka hana shi tuna wani abin da ya ga ya wuce kurin hayani ya ce kurin suke kurin duwana taron sabon gaba daya duka ba mai imani heku yanzu irci albertin suna nan gaba da kam ba mai kama a tarihi wanda aliyu ta waye wa kuma kuma bangaren shi ko ko ko hasan yakuba kurin haka aka tayi kurin lalaci ne kurin mutane kurin da fitina kurin Allah ibn maganin ta kurin yace wa annabi umar radiyallahu anhuma an abi bakr as-siddiq an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu mawqufan alayhi annahu qala urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi abubakar ke cewa rukubin muhammad mana ku kiyaye ko kulawa da muhammad salama ku kula da shi bangaren iyalan shi mana ahalibai take shi kenan kula da su kenan zai lauta alhurma kan kulawa da iyalan shi kuma kowa ya san yadda wannan sahaban wannan halifofin yadda suka karrama ahalibai ta kan tarihi da ne rawar bukhari mana urqubu ra'uhu wahtarimuhu akrimuhu mana urqubu mana ku kiyaye ku kiyaye ku karrama ku bada alhurma ga su sai babu tawqir al-ulama wal kibar wa ahli al-fadl wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa izhar martabatihim baban tawqir al-ulama jin yawanin malamai wal kibar da manyan masu manyan shekaru a jiyoninsu wa ahalar fadal haka girmama ko jin yaunin don alaba wata fadala mai matsayi wata ƙadimin alagari da gabatar da waɗannan malamai da manyan mutane akan wanda ba su ba wa rufe majalisar da girmama wajen mazamni ma a basu wuri mukima wa zahar martabatan kuma a girma a bayyana da martaba tsayinsu a basu matsayinsu wannan imamun nauyi babin da yake nan zai kama ka hadisai da ayoyi da suke alaka da wannan magana ya ce ƙala Allah ta'ala ƙula hali ya stawi lalzini alamun lalzini ya alamu ina ma ya zakar ulu alabaw Allah ce gaya musu hal ya stawi lalzini alamun lalzini ya alamu ka tambaye su shin an gama masana ma'ana da jahilai da sani ba wannan duk wani kanunukin duniya san ba a gama duk mai hankali ba za a gama jahili da malami shi za ka ba a daidaita masana da wanda ba san komi ba filan ilmin addini ya ce innama ya ta zakar ulul albab to daman dai ba kowa ke wa'aztuwa ba za a yi wazi a kare amma ba mai wa'aztuwa ya mai hankali ala sama cikin masu hankali وعن ابن وعن ابي مسعود عقبه بن عامر البدري عقبه بن عامر بن عامر البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فعلمهم بالسنه فان كانوا في سنه سواء فاقدمهم حجره فان كانوا في الهجره سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما ممكن سنا فأقدم سلما حتى فأقدمهم سلما أي إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا أبو مسعود عقبة بن عدر بن عمر البدري كي تشيوا رضي عنه من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله na umarnin duk labarin cewa wanda zai wa mutane shugabanci ko limanci na magana sallah ce a ƙarahun na kitabillah wanda ya yi su karanta littafin Allah a ce nake da mahi sanin mahi yawan sanin karatun ƙur'ani yawa mahi yawan har da kenan shi ya kamata a cikin zai zaɓen liman wanda ya yi su duk da cewa mun san ƙura'u sahaba saɓanin ƙura'a namu na yanzu eh don haka ɗauki abin a zai gaskiya karan hadisi abdullahi bin musa abdullahi bin umar iya ba labarin su halin su cewa idan muka dauki aya goma ba ma ci gaba he mun tsaya har da har da kuma da sanin abin da ta kumsa kuma da koyon aiki da ita na kanta da kai da halin sa bai da irin kurin gardi ne kurin qur'ani musamman sallama biya ba na ka samu gardi ne qur'ani akan shi amma bai sallah ba sallar biya ba nawa ga abu ne da wayo aisha wajen makiya ma amma saboda Allah kawo cikin addini ba ruwan gaji sallar sami kai ba kun shi hadi hadda kurin da ba mahiya wada kurin su kurin mai kurin a ce zan hafizu qur'ani kurin shine sami kai zai sallar ta huce a kabe kabe ita ba bai da muhimmanci kan magana addini yanzu Allah kawo karatu ana wazi za ga makarancin amma dai nan mu gane aqra'un sahabbai ba irin nan bane ba zai mutum ya zo kaga dan yasa qur'ani ma da shi qur'ani ne bai sallah ba ya bi sallah kaga bai wa tana bai sallah biya ta ba shi annabi da magana ta sallu kama ra'aytumuni usalli to shi musalla biya ta ba kuma annabi ya ce ayin sallah ne bace ba sallah bace ko ayin sallah gaba annabi ya ce ba sallah bace har ma mai irin wannan sallah in ya mutu ya mutu wani addini daban wanda bana ba ka kenan ba aka ce makarantar sabai ba irin ne yanzu bane irin nan yace fa'in kanu filƙira'ita sawa idan karatun daidai ne kowa ya san ƙur'ani ya kiyaye ko yawan har da ɗaya ne za a yi liman mai za a kawo liman wani izihi 20 wani izihi 20 ko 30-30 ɗaya suke nan kenan karatun ya zo daidai hadda ko hadda ka kwafi sai qur'ani ne zamu zabe sai diba fa alamu bi sunna waye sanin sunna anan zai zabe kuma waye sanin sun hadisai eh wani to kawa da kai ne liman duk wannan iya magana akan in za a zabi liman ma zaka ji garin mutane da har da hafizin qur'ani gaske limamin su izin shi uku ko hudu ka baka ce baka buɗe shi da kai zaka limanci haka wannan wannan ba haka cikin magawata ba wannan in za a sa ne za a dada ne za a dibuwa amma ya riga ka zo kan gari gurin dan kana baka kai kai mai izini izini 60 shi wani izini shi uku hudu ko izini shi biyar ka ce ai yanzu kai ne a ƙara a wannan wajen doka ne kama kara kama kara wannan abin a aikace ya wakana na jin wata wani hadisan wani kai wani wa'azin mahmud hassan iya ba da wata kisa ta wakana ya ce wani abin ya wakana shi iya ciki a wata haji amina ya ce allah ya gama bimbaz usaimin albani rahimahullah wa'annan malamai jigo da a wancan zamanin allah ya a wuri guda a haji guda Muhammad Hassan ke cewa game ka san almajiran lokacin nan su ma almajiran malamai ne yace tun sallar asuba aka hau halka bayan asuba hamuri ci ana yanta yace ana yi ce ya aka tsara zaman su wanda madama sun wala umman kewayen ba almalamai ne na haji sai ma kewayen suka zauna yace idan ka je ho fatawa ta shahi ilimin fiqihu sai mun ki amsa ta in fikir ta sai min ya amsa haka aka ɗaya zaman dama in ka zo kan aƙida bin bas in ta zo kan hadisi albani ya ce haka aka wani su ce muna na aka wani zaman wuni guda ce tun da asuba muna zamane ana jiho ta kurin kuma abu sabai ci tun sallar asuba ana zamane ana yi wannan jiho nan wannan jiho nan tun a sahi albani hadisi bin bas aƙida sai min fi'ihu ya ce ana nan a zaure ya ta yi yanzu limanci za yi waye liman sai albani ce bin ba su takaddam ba su ce lalala sai wanda takaddam ta ce a an ta kullu na hufaz an ta alam bi sunna minna haka bin mazai ce albani ce dukkan mahafisan ƙurani to amma kayan masanin sunna shiga gaba kai sallah ita albani shiga gaba limanci in ji usman haka mai malamai amma kan ta babbar kaza kamar ga adawa ne a ba haka bane ba kansa a hade wannan kun fasabanin fatawa ya zaba tsakanin malami da malami tun tsakanin wannan abu ne nake neman gaskiya ga sabani har ma da radi amma wallahi sana san juna shin bin ba zaki cewa shi a sanin shi bai san ba da wani a rayuwar shi da ya gani mai sani sunna kamar albani da mulla duk wannan sai mai shaida kan hakan asalin wanda ya ga ruwal galil ruwal galil da nisan ruwal galil aka albani ruwal galil zama aka yi na rabi alim islami na malami da duniya an san littafi mai muhimmancin gaske ake taran ya za a yi a mai aiki a mai takariji albani bai cikin nama ba ta kungiyar daga cikin ta ba kungiyar daga cikin ta kuma babu wani gwamnati ɗaya da yake ɗauka yau ne shi kowa sai shi mutum independent albani independent ne kasu usaimin a suna karkashin gwamnatin saudiya su usaimin shi bai da wani gwamnati da ke gwamnati shi kodaya sai ka mace da tawon tsada gare su shi ba ta aga ba da tashi da albani wai za ka doka saudiya an buga kyauta ka gani ka gani ka zo da albani na kyauta na raba babu duk tawon shi hira sai da bai da goyon bayan wata hukuma ko wani na kada ke yaunin tsarin shi sai dai kurin zaman kanshi yake da tawon zaman kansu ke shi ne kwanan mun je sai littayi wata makataba a makka ita ta rabar tsada gare su ce ka san ba ba ba su da babu tsada bisa yawa da tsada gare su suna jajen tsada su dan ba su da sambansu da ake da ake asu musulmi a bada a taimaka ba su kenan ya aka ce to yanzu wannan zaman da aka yi nabida waye zai yi aikin wannan gaba ɗaya kowa ya tafaki wannan aikin ba mishi a zai yi albani na mawalla shi na ka ba shi aikin takarijin rawar galil na garwar galil iya cikin kenan wannan ba ka ba ne ke sananne a duniya wanda kowa ya amince da masalar dan wanda almuhim kaga nan da sun gamu amma aka ce aka dafa musulun an suka aiki da wani hadisin sai bin baza ce albani shiga ya limanci haka aka kuma jo sai min shi wani wani san ta iya naka zama zama da aka yi a takaice dai kenan in kira ta zo daidai fa alamu bi suna wanda ya sanin sunna za a sa hadisi kinam ce fa in kanu fi sunnati sawa to qur'anin daidai hadisan daidai sunna daidai fa aqadamu hijra wa hawa da hijira magana kenan wa hawa da hijira ya sa wanda ya hawa da hijira akan wanda yake ba shi ba fa in kanu fil hijrati sawa in hijira ta zuka hijira gaba daya fa aqadamuhum sinna kuma hadi ba nan waye shekaru qur'ani daidai hadisai hijira daya hadi anan kuma aka magana shekaru hadi ba waye shekaru bayan wannan bayan annabi sai ya ce wallahi umman rajul rajul fi zani kada mutum la yu'manna rajul rajula kada mutum ya shugabancin wani mutum fi sultani cikin abin da mutum ke iko gidan shi aka zo garin shi aka zo an zo masallacin shi kawo wani ya mai shugabanci shi shiga zama limami ne wani an ce la'ayi da izinin shi na kawo magana izini sauransu wala ya ka'udu fi baiti kaka zamna a gidan mutum ala takaramatihi illa bi izinihi kaka zamna akan shihuda ta mai gida kwasan gidan mai gida na mai shihuda ta musamman kuran kai bako da an so kuran karba ka zamna ha kakka zamna sai in ya ce ka zamna nan wala yi mana rajul rajul fi sadani bai kawo labi izini ba sai akan zama ne a gida na shi wasu ke ga cewa masa'alar abin da yake daidai da sunna ya dace da sunna in ka je in dai mutum liman ne to kada kai kaje kai babban da ka ce ka sa ka huda ka sa shi a'a to wani san sashi ma dai uzuri amma abin da yi na ga akwai sahal cikin sahabbai al'asari ya je wata unguwa a cikin madina lokacin sallaye sai ta kaddam ita lalala suka suka ce Allah bana shiga ita annabi ya karantar da mu in ka je ziyara kamar su limancin su kaka shiga gaba limami limai kamata a jagorancin wannan shine abin da ya dacewa ta masu malamai suna kalmar cewa dai shi ma tun da dai ba ture shi ba da uzunin shi dai kenan shi ke faɗi a shi a masallacin shi a gidan shi kaka shiga gaba ya ce wani shiga gaba in shiga gaba anan suna ga ana iya yi wal muradu bi sultanihi da aka ce wallahu rajul mayatin mayatin sultanihi mahallu wilayati aw mawdi allazi yaqtasu bihi duk abin da aka ce wurin da yake iko ko ga wurin da yake nashi na musamman gurin gida ne ko kan dada abin da yake na mutum kaka zo ka yi limanci ka shiga shugabanci sai da uzuri ji a takaice kaka shiga gaba kai za ka yi don kai shi karatu kuma me ta kare matihi bai fata ta yi wa kasar ra'ayi wai ma yan faru da biyu min firashi wa sarinin wa nahuwa shi ne abin da mai gida yake banta da shi na shin huda ne ko gado ne kaka zamna kaka kwanta sai da uzunin shi wa an wata ruwaya daban daga abu mas'ud uquba daga uquba kin da abu mas'ud uquba bin amir uquba bin amr uquba yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sala wa yaqul istawu wa la taqtalifu fataqtalifu qulubukum liyalini liyalini liyalini liyalini minkum ul ahlam wa nuha ثم الذين ثم الذين دونهم wa qawluhu liyalini liyalini liyalini yalini yalini yalini na kwa masa yalini yalini liyalini liyalini me ma'ana shi tabi takhfif an-nun wa qabla ya wa ruwa bi tashdid an-nun liyalini ma ma al-ya wa qabla wa nuha al-uqul me ma'ana ma'ana mata liyalini ma'ana kamar yazo kusa da ni liyalini wani wuri liyaliyyani wata ruwa ya kawo bana kare zo kusa da ni ul ahlamu wa nuha kenan manya baligai kuma masu hankali na mai kenan kusan liman manya to a cikin gwata sama ba shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya musawa munakiba na fisala annabi sallallahu alaihi yana shawar ka hudun a sallah kenan iya dirta ka muka yi sahu iya zawa ya kama ka hudun mai kai nan gyara nan shigo ciki iya daidaita ka hudun a cikin sallah iya ta istawu ku daidaita wala ta katalifu kan ku saba fa ta katalifa ƙulubukun kan ku saba zukatan ku saba na ma'ana magana rishin hada sahu iyaka rabuwa kan jama'a kaga abu ne mai muhimmancin gaske bangaren wata ruwaya bangaren sallah iyaka illa ga sallah shi ɗaya shiga cikinku kuma ga rashin haɗin garshin ga musamman kenan a daidaita kamun ka darwa cikin bukari ne na nan sabai suka yi sau ka su da idan sau ko diddige ka'abil ka'ab suke so ka'abil ka'ab suke ga mu kuma nan ne isu bil subu ne mu ya tsare ta muke ma asalin daga wani ya taɓa da siya haka ce da siya shi ne ya taɓa da siya na wani ban Allah ce mu anan mun doka muke kurin sau yatsa da yatsa kuma yatsa ba ta ƙarshe ya ake gamawa asalin haɗa sahu cikakke ka'abil ka'abil ne diddige ne diddige ko idan sau idan sau zai gano illar gama idan san dama haka sahabbai suke kuma shi ya zama daidai in aka tsaya da ƙato da ƙarami mai ƙato ƙawa da mai ƙarama ƙawa in kowa zai ce ya tsatsa a gama sau ya samu wani ya gaba ya samu gaba da ba tunda wani ya zama wani dogon ƙawa wani kawo wani karimi ne amma shi za a yi ka'ab da ka'ab da karimi da ko girman ka ko makaranta ka za ka kashin ƙauku ta zo daidai kashin ƙauku kun gama jiki daidai amma ka ce wannan abin ne na abin zanen wannan ya samu dun za a wani ya kaga wani abu ya kaga wani ya ɗashi ku kaɗan kenan hakikanin wannan gama sahu abin da aka ibada kan shi ka'ab da ka'ab ne to ni ce maka shi kawai bata ta kalli gusun bata bata koma arewa bata kalli gabas kai kai wani mace makon shi bai yawa ne haka bata tsaya maka sai da mutum zai iya daga aka samu wani kawai ta tauri ne haka samu ta tauri gaskiya ta haka ya saba amma ga sai an ka iya a tsaye da kawa saka ta kalli ibla a gama idan sau da idan sau shine cikakken gama sau gaskiyar magana yace yace istau wala taqtalifu ku daidaita kanku saba fatakhtalifa qulubukum in kuka saba kenan sun ku saba zakatan ku za su saba lelini lelini minkum ul alamunwa su zo kusa da ni wanda suke baligai masu manya ko masu hankali su malazin lunan su malazin lunan kenan kullun adibun aula wa suka yi hankali da girma manya masu hankali suka mata su kusa liman wani shi ka karanta da kai cewa kenan yaro ba sa yara kusa liman bayan liman manya baligai kuma masu hankali mamun ce kai zaman yaron aka ce babban kobo ne kuma akwai manyan kobo eh matsala kenan ai zai misali yaro na karamin shiga bakwai shiga takwas iya ya san hanta ya san kurai da kyau kai kuma baka ko daya kai girman shekarun kaga anan kaga bukata ka ture shi ba dan shi yawa iya iya ilimanci a gusa dan shiga bakwai takwas yana ilimanci dan liman sa matsala amma kai kago ka kai shekara musamman baka iya fatiha da kyau baka iya sura ka baka gani ya ya jiran yana san shi kenan kuma anan ba a kiran a tuli irin wannan yaro gaskiya ya zaman to yaron ya san abun kuma ku manyan ba manyan mace irin kamar shi bane gaskiya kai ka a tura shi gagawa amma a ce manyan sun san abun ya tura yaro mun kanta ubay bin ka'ab ya je ne cikin zabi ya huzgo shi mai yace yanzu ido na ri da ka huzgo ne rai na baci sallah kasar ta sallah haushi ina jin haushi da kare ubayi ya ce yaro haka aka umarni mu muku mun dokun shiga to wai ubayi asan ubayi ya cikin fasa qur'ani ya cikin makaranta qur'ani kin amma dai gaskiya an ba shi ba manya aka yi so bayan lima wasu hankali na gana lokacin ya Allah kai mu tantance insha Allah amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته